بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau talata ne biyar ga watan rabiul awal ko baka da kwanan watan ba yau biyar ga wata hijiran manzan Allah sallama 1448 wadda ko daidai da 18 ga watan 8 2026 kuma muna karanta littafin mu na riyadus salihina wannan ke darasin mu na 12 ko muna karatu ne a littafin da ke magana kan tuba sannan mun karanto dogon hadisi da malam ya kawo mana shi dangane da kisar Ka'ab bin Malik da basu je su yakin Tabuka ba da abin da ya faru a shi mun karanta har inda bayan manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallam masu ba da uzuri na ƙarya daga cikin munafukai suke zuwa suna manzon Allah rantsarantsi da ƙarerayi cewa ba samu zuwa yaƙi ba saboda uzuri kaza da kaza manzala sai karɓi bayaninsu na zahiri tunda shi annabin rahama ne sallallahu alaihi wasallam ya ce babu komai Allah gafarta muku haka suka riƙa yi har zuwan ka'ab bin malik da ya zo shi manzala ya kalle shi ya murmushi ya ce ka ƙaraso me yasa baka je yaƙi ba ya ce amma murmushin da ya mun murmushi ne da ke nuna cewa na cikin ɓaci ne da bakin ciki saboda da mazala ke ƙaunarsa kuma ga shaye laifi me yasa baka jaki ba ce ya manzon Allah wallahi da a gaban wani tsaya daga cikin mutanen duniya duk mulkinsa da izar sa zan kimar bayani in tsara shi har sai ya da abin da na faɗa masa saboda Allah ya ban iya jawabi in ji ka abin mali to amma kai manzon Allah ne dan na ma ƙarya zaka da daɗi kai za ka ga ka wanke ni ka ga cewa abin da ya sa ban jaki ba uzuri ne karbabbe to amma kuma Allah zai ma wahayi ya faɗa ma cewa ƙarya nake daga nan kuma za ka ji haushi da damuwa da bakin ciki game da ni da haka wallahi babu uzuri na fata an gane da su shi kenan ka faɗi gaskiya da haka kai yanzu hukuncin ka shine ka je ka jira sai Allah ya yi wahayi dan wannan laifin da kai ban san hukuncinsa ba suka ce malamai wannan nuna maka cewa shi manzan Allah baya yin komai sai abin da Allah ya faɗa masa ya ce ban san abin da zan faɗa ban maka ba ka je ka jira abin da Allah zai maka ya kamo hanya suka biyo shi mutane me yasa za ka faɗa haka gashi wayen mutum kai ka je kai ma kai ƙarya mana kawai manzan Allah ya maka ya ma ga karɓi tuban ka shikenan ya ce Allah ya fi maka shikenan kawai ya ce har ya nufin ya koma sai ya tambaya akwai wani mutum ɗaya daga cikin mutane da ya ba da kuzuri irin nawa aka ce akwai wane da wane suka ambaci waɗansu mutane ce mutanen kirki ne sun ma je yakin badar duka su bin kuma su ma sun faɗi irin abin da shi ka'ab ya faɗa manzala kuma ya faɗa musu irin abin da ya faɗa wa ka'ab haka sun zama sohu kenan ko yadda sai na ji cewa to waɗannan mutanen sun kai a yi koyi da su da haka duk abin da zai same su na hukunci ni ma zan karɓe shi sai da fesa mun karanta dai duk abin da ya faru mun zo ne a ƙarcewa an saukar da wahayi an Allah ya yafe musu bayan sun yi kwana hamsin ba a musu magana ko har ma a cikon na goma bayan kwana arba'in sauran kwana goma kafin hamsin su cika aka turo cewa kowa ya daina ma alaka da matarsa haga an ƙara musu tsanani akan hukuncinsu na farko to daga baya dai Allah sai ya karɓi tubansu ya faɗa cewa ya yafe musu wannan ya saka zaka musu albishiri kowa aka ja ka masa albishiri game da tubar da Allah ya musu kabe ya ce bayan ya ba da tago rigarsa da yake take jikinsa ya ba wanda ya mar albishiri sai ya kamo hanya ya aru wasu kaya ya zo wurin manzan Allah ya zo wurin tsaya ga manzan Allah ya manzan Allah ya yi murna ya ce ina maka albishiri da mafi alkarin rana a duniya a gurinka tun da aka aibe ka baka taba samun wannan rana mai daraja irin cewa saboda Allah ya sharcewa lalle lalle Allah ya yafe maka ba ku abin da kira ba duniya kenan duk abin da muke da sallah salati azumi kin yin haram da ba kowa so yake Allah ya yafe masa ya je gaban Allah salin alin kuma Allah karfe shi to shi kuma kace an yafe masa zaka kuma Allah masa albishiri ya ce ya manzan Allah to na daga cikin na nuna wa Allah na gode bisa ni'imar da ya mun ni kuma duk abin da na mallaka a duniya zan bar wa Allah mana na ba wa Allah na danka su a hannun manzan Allah ya raba su inda yake su to da yake annabin gaske ne ko annabin gaskiya ne annabin kuma rahama ne haga inda wasu daga cikin malaman zamani ne ka ce masa ka bar kudin ka duka mallaka in ka je gun yan bida ce a wannan kaya abin da ya dace wannan kaya halin saboda hidali ta gaba ɗin kawai ba ga irin su ba ta gani ba ba ga sunan ba malaman zamani Allah ka tsare imanin zala ya ce a amsik alayka ba'd malika anan zamu tashi kenan yace a ka rike wani sashen dukiyarka babu laifi sashen ka bada sadaka don ka nuna Allah godiya bisa ni'imar da ya baka suka ce malamai idan Allah ya maka ni'ima yaya ake gode wa Allah suka ce na farko shine ka furta da bakinka bayan ka kudurta a zuciyarka cewa ka gode wa Allah alhamdulillah ko ka faɗi wannan kalmar kuma ka faɗa har zuciyarka sannan kuma ka yi aiki da yake nuna godiyar an baka wani kuɗi maɗuɗu farar ɗaya a kai kasuwanci ne an zo kayi lissafi kaga cewa bana ka samu riba to ba za ka zaka alhamdulillah kaɗai kai shigo bane fa a mutane kuma su gani su ma ƙasa haka akwai ƴan uwanka akwai matanka ƴaƴanka makota dangi waye bayan zakka ita zakka haƙƙin Allah ce ba haƙƙin ka bace za ka rika yadda zaran ka mutun zakka babu wani gori a ciki Allah ne cika bashi kuma kuɗin Allah ne kin fidda tana jawo bala'i a karan kanka har ma ya jaza wa al'ummar ma wata musiba da ba san kanta ba ina fata an gane da haka masu kuɗaɗe su kiyaye kuma an shigo wani abu tun ba da muke ta faɗa zakka malamai sun yi nazari a najeriyanci suka gano cewa tun da kudin najeriya an harba ƙimar gol ya zama shi ma har kamar siyasa ana ƙara masa kuɗi ba gaira ba dalili nisabin zakka ka kusan miliyan goma sha biyar da wani abu ko sha wani abu ko ba ka bane kwanakin baya to ai dama da abu bi manzan Allah ya bayani ai zakka in ma da zinare ko da azurfa a lissafin azurfa har yanzu da muke maganar nan bai kai naira miliyan biyu ba ka ɗauka ma miliyan biyu in kana da miliyan biyu zakka ta hau kanka to mutane da yawa ba sa yi kai su ɗauki layin gol ɗin cewa ai sai kai miliyan goma sha biyar ɗin da ka da kuɗinsa miliyan goma ba zai zakka ba to wannan kuma bala'i ne zai ja maka masifa da bala'in da baka taɓa sanin kansu ba dan allan da ya ce kai da gol ɗin shi ya ce kai da azurfa ɗin su kuma lau suna gano menene hikimar yin zakka shine a rage talauci tsakanin mutane a saka kuma sassauci na adawa tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi dan ɗabi'ar ɗan adam shine yana jin haushin mai kuɗi haka kawai ba gada ba dalili ce mutane ba sa taimako mutane mugaye ne ba ka suke faɗa ba yau to haka kuma to kai mai kamar namu ina ta ba za ka hana shi ba amma wanda suke kusa da kai su ga cewa a shekara ka ɗauka ka ce wannan zakka ne wannan zakka ne wannan kaga zai rage wannan adawar alal kalli kuma in ka bashi wannan kuɗin zai amfana da shi da daɗi musamman irin zaman da ake yanzu gashi kuɗin samun sa wahala kashewa ba wahala saboda kima ta lalace amma samun kuɗin kuma har yanzu azaba ne in ka samu dan abu kaɗan zaka siya kuɗin ya kare to haga shi yin zakka abu ne da yake da muhimmanci a musulunci in ka ɗauki layin lissafin zinare to zaka samu masu ba da zakka suna raguwa a cikin al'umma masu kuma neman zakka suna karuwa kaga ba za a yi balance equation din ba amma ka dawo layin azurfa naira miliyan biyu bai ma karasa ba har yanzu bai wuce ka ba in ka mallake shi shekara a hannunka zaka ba da zakka ai kai mai kuɗi ne ai domin ai sai ka shekara fa awon yau aka baki wutar miliyan 100 a yanzu haka babu zakka a kanka sai baduwar haka sai a duba kuɗin ya kai nisabi sai ka ba da zakka saboda alalci ne musulunci kuma zakkar nan ba wani abu ne tashi hankali fa in kana da miliyan bin sai ka raba ta gida arba'in nawa kenan dubu hamsin ne shi ne fafiwa zakkar naira dubu hamsin a naira miliyan biyu da allah baka kana ci kana sha kana wuta da haka shekara da ita a hannunka ai kai mai arziki ne to dan ka ba mutum ka sai dubu hamsin ka bada ai babu ba gode wa allah to bayan ka yi zakka sai kuma ka ɗauki ihsani ka yi wa na kusa da kai matarka 'ya'yanka saka dai an samu walwala ‘yan uwanka, abokananka, makotanka su maka musu kuma ihsani domin wancan haƙƙinsu ne Allah sai ka ba su. Allah samu dace. Laka na lake cewa ka riƙe wani sashen dukiyarka fa huwa khairul laka shefu alkhairi a gunka. zantowarka da kuɗi a hannunka ai ya fi alkhairi akan a ce baka da ko sisi kullum su kawo mutane ba kuɗin cefa ne da Allah dan taimaka mun yau garin ne yayi wuta suke cakon garin ya cuta gari ya cuta eh to ne mu fa service ya to ai haka ne ko Allah ya kiyaye Allah ka raba mu da musiba to amma yanzu an kai mazalin haka mutum mai kokari yana neman ba wai rago bane wallahi amma saboda yanayi wallahi babu kudin da gaske ne kuma yake babu ya hau mota ya je gasar kauye kudin motar ya lullunku kuma ya je bai yi ciniki ba kuma ya dawo ana bin sana bashin kudin mota dole zo nemo na ba gurin ka dole na sani ni ma na saka so kauyen fa na sifa sosai fa na santa sosai na sani na ana yi har gobe ana yi to haka dan an dan bijin in aka taimaka tambaye ka din kar ka hana ka bada koda ka dan ko yaya ne in da mutum da Allah taimaka mun ka bashi ka bashi Allah taimake mu domin da Allah ga dama kai din zaka kuma kana roƙon to ba bali bala ya same ka ba amma ta gunka za a nufa to a nemi taimako ai Allah so ka da yawa sahabi Abdullahi bin Abbas yake cewa wallahi ban sanya zan yi da mutum uku ba a duniya daga cikin sa ce mutumin da ya kwana a cikin matsala da gari ya waye sai ya tuno ni ya zo guna ya min complain dan in taimake shi yace wannan mutumin ba karamin kauna ta yake ba a duniya wanzu na ganin duk duniya ba mai kamar ɗauki cikin gaggawa in ka cire ubangiji da ya halicci kowa sai ni a mutane zaɓa to wannan gaskiya yana ƙaunata ita zan ba shi ya ce mutumin na biyu in zo guri an yi matsi shi ko ban yi magana ba sai an gone mabai bubu ɗaya wacce zo ka zauna a nan wannan ya karrama ni duk duniya ce ba zan manta shi ba amma ga mutanen ba buɗa mar guri kai ban kuɗi ka ba shi matan ya tsula maka shi ɗabi'ar mu ne na hausa fulani sai da Allah shirya da mutanen mu suna manta alkhairi galibi muna manta alkhairi galibin mutanen mu Allah ya kiyaye fa qultu sai na ce masa inni umsukum sahami alladhi bi kaybara to ya manzon Allah duk abin da na mallaka zan bayar sadaka fi sabilillah illa zan rike rabo na da na samu a yakin kaybara da aka yakin kaybara an ba su gonaki na na dabino da sauransu yace to zan rike iya wannan kadai ya ishe shi mun karanta muku mun taba baya sai ara wannan zuwa yakin a nan ne fara mallakar ma abin hawa guda biyu haka mai kuɗi ne shi yana da motoci biyu ko babura biyu haka ba karamin mutum bane ko a yanzu ana jira ce mutum da motar hawa biyu karamin mutum ne shi ba karamin mutum bane a ba ma ba ma mota ba yana da babur guda biyu da yake hawan su haka ya kai ya kawo kenan eh to duk abin da mallaka zai bada zai rike wancan na kai baran zai ci gaba da ciyar da iyalinsa saboda ciyar da iyali wajibi ne ka mutunta su ka kimanta su ka kare musu abin da ya kamata wa qultu kuma sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah ta'ala innama anjani bisidiki haqiqa Allah ya sa na tsira ne saboda na ma gaskiya ban yi ƙarya ba da ƙarya na maka da yanzu an saukar da aya an tsine mun albarka ba haka bane to amma tunda na faɗi gaskiya na sha wahala kam amma dai daga baya an tana bayan wuya sai daɗi yauwa yato na tabbatar Allah ya sa na samu rabauta ne saboda na faɗi gaskiya ya ce wa inna min taubati Allah uhaddisa illa sidikan ma baqitu na daga cikin alamar na gode wa Allah da ya yafe mini daga yau har na mutu ba zan ƙara yin faɗan magana ba sai gaskiya ma'ana ba zan ƙara faɗan abin da ba gaskiya ba ya ɗauki alƙawari a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wahala ba gaskiya ba ko ba wahala ne akwai wahala fa ka ce yanzu ka alƙawari da ganin zuwa sati ba za ka ba za ka yi ƙarya ba sati ɗaya kawai ya kuke mamaki akwai matsala ko to kuma wasu zana ƙarya ne ai wasu da kamata ya ƙarya ba ko kawai ka faɗi gaskiya in za ka faɗi faɗi gaskiya kuma ta ja maka ta biya mai waƙar laraba yake cewa wai la ta ƙudana da shayin idza ma lam turid an ta timal wa'adu an shay'in na'am inna la ba'da na'amati fahishatan fabila fabda idza kibta nadam wa idza qulta na'am fasbir laha bin zahil qawli innal kulfa zam idan kace eh to kai hakuri kar ka ce a kuma manan kai alƙawari na gaskiya kace za a yi to kar kara kara ki in kace ba za a yi ba kuma kar a ce za a yi mana ka faɗi gaskiya san ka da gaskiya Allah ka ba mu ikon yin gaskiya eh yace fa wallahi na rantse da Allah ya manzan Allah ma alimtu ahadan minal muslimina ku ablahu Allah ta'ala fi sidqi fi sidqil hadisi منذ ذكرت لك haka ne ko ah mun Allah zalika sallama asan mimma abalani Allah ta'ala yace ya manzo Allah na rantsi da Allah ko kuma yana bada labari ne wa wanda suka tambaye shi asalin kissar yace na rantsi da Allah ban taba sanin wani mutum daya a cikin musulmi ba da Allah ya jarrabe ki saboda fadar gaskiya ya fuskanci kalubale da wahala da abin nan yanki alaka yace kamar da ni Allah ya jarrabe ni saboda na faɗi gaskiya ya fuskanci duk wannan kalubalen kar ku manta wayancin su biyun irin hukunci da aka musu amma su ba sa fita ko ina suna gida kullun a zaune shi kuma zai zo har masallaci ga manzon Allah a gabansa zai mar sallama ya ce wallahi baya jin ma ba ma magana ya amsa ba zai kalli bakin manzon Allah ne ya ma motsa alamun amsa kuwa har gona akwai ciwo sosai duk wanda ya fuskanta mar magana ba zai mar ba ba mun karanta bai tsallaka katangar lambun dan uwansa ya mar rantsuwa ya gama shi da Allah amma bai mar magana ba to kaga ai ya gamu da abu dewa ya to ban san ɗaya daga cikin mutane da Allah ya jarrabe shi akan faɗar gaskiya ba saboda ni Allah ya jarrabe ni in ji ka bin mal ya ce wallahi ma tamko na ne ma ta'ammattu kadiban mun kusa da sallama ila yaumi hada ya kuma wallahi ban taɓa yin tunanin ne ƙarya ba tun sanda na faɗa manzon Allah wannan maganar namar alƙawarin ba zan ƙara yin ƙarya ba a duniya tun daga lokacin da har yau da nake baka labari ban taɓa yin tanin ma ne ƙarya ba to dama ƙaryar mai ma zai shi kam tun da yayi wa manzan Allah alƙawari a gaban manzan Allah to kuma tsoron mai da duniya tsoron wa zai ji ya wuce a cikin kafa daga sai a kashe kane ne ba shi bane ƙarshen magana to kuma mutuwa kan me abin tsoro a cikin ta ko baka mutu dan an maka hukunci ba in lokacin ka yayi dole za ka mutu kuma ko an ma hukuncin kisa in lokacin bai ba dole sai an sake ka ba an yi da yawa ba to haka Allah ke sha'aninsa kawai dai ka yadda da Allah ya ce wa inni la'arju an ya fada ni Allah ta'ala fi ma bagiya ina fata ina roƙon Allah ya kiyaye ni kar na yi ƙarya cikin abin da rage min na rayuwata qala yace fa Allah ta'ala yace dan haka ne sai Allah saukar da waɗannan ayoyi da suke magana akan karɓar tubar mu ubangiji yake cewa laƙari ta ballahu alan nabi haƙiƙa Allah ya tuya yi tuba akan annabi sallallahu wannan aka ce manzon Allah ba laifi yake yi ba amma saboda a girmama shi a karrama shi sai a fara bayani ta kan shi don a nuna sauran masu babiyansa za su samu tubar ne saboda shi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle ubangiji Allah ya yi tuba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal muhajirina hakanan Allah ya yi ya yafi wa al muhajirin mana wanda suka hijira daga makka zuwa madina a cikin sahabbai sai ce al muhajirun kenan wal ansari sannan Allah ya yafi wa ansarawa mutanen madina su wanne ne ya Allah cikin su ya tarzanta ba'u fi satul usra wanda suka bi manzon Allah a cikin lokaci mai wahalar tafiya da muka ambata a farkon hadisin lokaci ne ga ƙarshen kamar ka ce ƙarshen damuna amfanin gona da binansu sun kawo sun yi ƴaƴa jirage kawai su sun nuna a fara tira sannan ga lokacin duk kuɗin mutane ya ƙare ga wahala ga zafin rana ko mu anan a haka ne ƙarshen damunar mu ai za ga akwai wani irin zafi da ake bare a ce kogi ya mutu ya daina garawa za ka ji wani irin zafi kamar an saka cikin leda ga sauro ga zafi ga ba kuɗi amfanin gona bai gama sha ba bare a sauro a fara saidawa kuma dan abin da kai tattali na bara shi kuma ya kare na gona bai zo ba lokaci ne wani iri ne ba haushe ke cewa mutuwar tuji in ji ba haushe ko sai ke cewa ne ko mutuwar tuji ken to lokaci ne ce wanda lokaci mai tsananin wahala ga nisan tafiya ga tsoron man da za a je yakin da su sannan kuma ga wahala da barin gida ba kowa gonarka ta kai nuna ba mai kula da ita amma saboda imani suka bi manzan Allah zuwa wannan yakin shi na lake shirinta cewa lalle waɗannan ubangiji Allah ya yafe musu kaga wannan aya kadai ta nuna maka cewa sahabbai Allah ubangiji ya karɓi tubarsu dukkan sahabi dan aljanna ne wannan shine magana a gurin ahli sunna wanda ya faɗi kuma aka san haka to Allah ya shirye shi ya ce hatta balaga innahu bihim ra'ufur rahim ya jawo ayoyi a jere har Allah ya ce a ƙarshe lalle shi Allah game da su waɗannan da ya ambata ya ce ra'ufun rahim to bayan wannan sai ce wani sasala na kullifu hakanan Allah ya yi tuba ya yafewa mutane ukun nan da aka jinkirta hukuncin tsallake ko me aka tsallake ai kai naka cika ayar yayi mu kuma na bi cika ayar wannan ce muka ta balaga rannahu bihi ra'ufur rahim eh shine ayoyi ne kusan uku a jira ayi a lokacin eh ina fata an gane yace to har Allah ya zo kare ke cewa haka nan sahabban nan guda uku da aka ake hadisin ma saboda kissa su ne to da Allah mazala ce a jinkirta yi musu dukkan mu'amala kuma hukuncin su a jira sai Allah ya saukar to su ma su ukun nan su ma Allah ya yafe musu haka yanzu Allah saukar da aya dama jira ake ko a saukar da aya ta me ya kamata musu na hukunci ukuba ko kaza ko kuma yafiya to sai kuma Allah ce ya yafe musu to haka wannan ba karamar daraja ba ce da suka samu kuma suke alfahari da ita Allah kara musu yarda ya ce hatta yi da kada alaihimul aradu sun shiga cikin kunci su ukun nan har ƙasa garin madina duniya ta musu kunci bi ma rahubar duk da yalwarta garin da aka haife ka ka san kowa kowa ya san ka kamar a ce kai dan gashuwa kuma kana da mu'amala da mutane kuma ka dawo gashuwa daga wani guri kuma ce kar kowa ya ma magana ka fito kofar gida ba mai ce maka kala in ka zo gurin mutane masu watsi haka zaka ji ba daɗi ba ma annabi ka ce matar ka ma ta daina ma sanda zuwa ko ta fita gidan mata tafi gidansu ta daina maka abinci ma kaga kaga mu da batun aiki ke kuma sannan kai yanzu baka siye ma baka saida ba haka baka san ma da ka ci abincin ba kenan Allah bin gije ka dauki yace har duniya gari ya musu kunci dudiyar wasa yace hatta balaga ya jawo ayoyi ne a dire har ya zo kan da ka cewa ko na ne ya ce wata kula wa kunu ma sadiqin lalaka sa karshe ne ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ku kasance tare da masu gaskiya kaga sun yi gaskiya Allah kuma jinjina musu ya kuma yi umarnin cewa duk mumini nan gaba ya kasance tare da gaskiya manzala kuma ya hadisai masu karfi akan illar ƙarya da kuma muhimmancin yin gaskiya in kana yin ƙarya ya zama ɗabi'arka har kawai gari duk duniya kuwa san kai makarici ne ma'ana din da kake rayuwa ba akwai irinsu ba za su maka waya faɗa maka wani su kai rabu da shi ana mutum wani haidar wallahi waye faɗa maka wani su kai da Allah ta wannan ahi wannan in ba ce maka Allah ɗaya bane duk abu da ya faɗa maka ƙarya yake to muke zama wannan ya tabbata a hadisin manzo Allah to a can fayil din sa a saman saman bakwai ma a rubuta cewa shi makareci ne da haka ya shiga uku za ta kai shi kuma zuwa wuta in ba Allah bane karɓi tubansa Allah ubangiji ka tsare imanin haka a sanka da gaskiya a ce ai wani ya faɗa min gaza wai faɗa ma wani a to karka damu za a yi wannan ya faɗa maka ba zai janye ba insha Allah za a yi to haka ka samu shaida kikkiawa amma abin da sai ka daure kuma ka koya zuciyarka yace qala ka'ab wallahi ma na'ama Allahu alayya min ni'matin qatun ba'da idh hadani Allah lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ni a zuciyata babu wata ni'ima da nake gani Allah ya mun ita in ka cire musulunci da Allah ya kimsa mun na musulunta to bayan musulunci babu wata ni'ima gagarima da Allah ya mun kamar yadda Allah ya taimake ne yau manzo na faɗa manzo Allah gaskiya ma'ana ban mar ƙarya ba sai Allah kuma ya saukar da aya ya wanke ni yace kuma ya yafe mun haka ba karaman ni'ima bace saboda man ka musulunta da kake fata ka samu yardar Allah ka samu aljanna to kuma yanzu ga Allah shalanta ana karantawa tun daga zamanin har a ƙarshen duniya kullum sai an karanta waɗannan ayoyi da suke nuni akan Allah ka tubar waɗannan mutane guda uku Allah ubangiji ya kara musu yarda yace Allah akuna kadabtuhu kuma Allah ya taimake ni ban yi manzon Allah ƙarya ba da ya mar ƙarya kamar da suka ba shawara mutanen nan da suka biyo shi ko ba mun karanta ba sun biyo suka ce ya zaka yi haka da wayanka da wayewarka ba mu taɓa sanin kayan laifi ba a juna kamar yanzu ka koma ka yi manzan Allah ƙarya ya karɓi uzurin ka ce ya yafe maka shi kenan mana ba haka suka faɗa mar ba to da ya yi wannan ƙaryar kuma da sai kuma Allah ya fallasa shi saboda shi manzan Allah na musamman ne duk abin da kai manzan Allah wanda ba daidai ba Allah ne ke kwace masa faɗa na fata an gane kin yana raye kuma har yanzu har illa masha Allah ya za ka ga duk wanda ya faɗi wata mummunar karma game da bangaren manzan alisalama za ka duniya ta yi ta a kansa kuma daga ranar har ya mutu ba zai ƙara samun nutsuwa ba saboda taɓa bala'i ya taɓa abin da bai taɓa sani ba a duniya haka Allah ya alƙawari duk wanda taɓa manzan Allah ya shiga uku yanzu ka duba ɗan gidan Nasir Gabaran nan ka da labarin sa yanzu ya ta kokari ya ta rubuta rubuta da haɗin bakin lauyoyi sai an dawo da shi Kano to an dawo an yi shari'ar amma ya nemi a bar shi a Kano aka ce an ki sai ya koma Abuja to kuma haka zai mutu da domin Allah baya fi mutum in ka taɓa zalibin manzon Allah kwata kwata ba Allah baya fi maka ko ka tuba sai an fille maka wuya shakul sa ibnu taymiya littafi littafin ya kai girman littafin da yake hannuna ya samu suna asarimul maslul ala shatimin rasul duk duniya ba taɓa samun malamin sunna da rubutu irin akan wannan irin shi ba ko ibn taymiya inda kake ji amma duk dan bid'a ya bude baki shi zai zaga kuma ya littafi yake nuna cewa hukuncin kisa kan duk wanda ya faɗi mummunar kalma game da manzon Allah kuma ka ce wannan ba san manzon Allah in banda san zuciya da kuma abin nan amma za a je gaban Allah za a yi hukunci da sauran mutane Allah ka tsare imanin ya ce ina miki ya ce kama halakan ladina kazzabu kamar yadda wani suka yi manzon Allah ƙarya ya sun halaka saboda Allah ya yi bayani a kan ya tsine musu ya ce inna Allah ta'ala lalle Allah maɗaukakin sarki ƙala ya faɗa lilladina kazzabu hina kundina da wahayi ya yi bayani game da wanda suka manzon Allah ƙarya wajen mutum tamanin da wani abin da muka ambata a baya da suka yi ta ƙarerayi aka ce an yafe musu ba komai ba komai ba komai to shi annabin rahama ne abinda kuka faɗa da shi zai ɗauka kuma so yake duk mutanen yi Allah ya da su shiga aljanna yasa shi in ka taba shi a karan kansa in yana nan ya fi maka yake sai dai in bala'in mutum ne ya yawa ya yi azayar ta yawa bai risna ba to shine sa masa hukunci amma in shi da kansa ne ko me kuma zai ta maka ya yafe maka ba mun ci karanta labaran shi kala kala ba mutum ya zo ya ci kwalarsa ya mar abin da bai dace ba ya faɗi mummunar karma ya shaƙi wuya da riga a ciki shaƙi kwalar haka amma ƙarshe ce an yafe masa kuma ba shi kuɗi yana kwance a bishiya an daga yaƙi wani laraban kawai lallafo ya rataye takwabin sa kan jikin bishiya ya san ya ɗauke takwabin ya zare takwabi tsirara a hannunsa ya tahi mazalla ya ce wa zai hana in kashe ka haka faɗa kai tsaye mazalla ya ce Allah ba ko wani tunani yana faɗa ba shi amsa kawai wa zai hana ka ce Allah kawai sai fara karkarwa kamar shokin takwabin ya faɗi ya ɗauki kayansa ya jinjina shi ci to kai kuma ya hana an kashe ka ko? ya manzan Allah ko? ya Muhammad haka ne ce masa ya Muhammad kai annabin rahama mu mun san ba ka rama sharri da sharri kaga ya san kinin sharri yayi ba ka rama mugunta da mugunta sai mu rushe ta jika an yafe ma ya tsaya masa kankam kamar yana karfe ba da ba a kulle masa wuya sai ya mai da takobinsa cikin gidansa yama kuma rataye shi haka ba magana ɗauka kenan jika ya juye baya yau za a tafo shi yau za a kamo shi ya za a yi daga har ya gangara shi daga kwari ba mai ganin shi ba wanda ya biyo shi da kansa kuma sai ya dawo ya ce ya aka yi kuma ka dawo ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah duk duniya ba taɓa mutum kamar sa ba shi yasa ka koyi irin ɗabi'unsa ka koyi irin halinsa yafiya da kuma kyakkyawan aiki ga wanda ya munana maka ko za ka iya yafewa amma kuma kamar alherin yana da wahala halin to ka koya ka yi ba abin da Allah zai kara ma sai izza da ɗaukaka a duniya da kuma lahira Allah ba mu yi ikon yi to na za kuma faɗa an dala wahayi ba hina an dala wahayi Allah ya faɗa game da suka ƙare suka yi manzo Allah ƙarya za ka saukar da wahayi ok a to kuskure ne mana faɗa kuskure ne ina fata an gane ya ce me ya faɗa ya ce sharra maƙalar ahadin Allah ya faɗi munanan maganganu game da wanda suka mazan Allah ƙarya wadda shi ne mafi sharrin abin da za faɗa mutum yana raye a duniya a faɗilin wannan kalmar game da shi kuma wa ya faɗa Allah ne ya faɗa a gaba maganar tuba kenan inda wani ne ya ma sharri ma ai za wa ya gari in dai ba halinka ba ne in dai ba ka yi wa Allah abin ba ai za a gaban Allah ko a duniyar ma Allah sai wanke ka an yi ba adadi mutane da yawa an musu hukunci bisa kuskure an ɗauke su da shari da fa'i daga ba kuma a zo a wanke su a duniya wani ma sai bayan ya mutu amma saboda Allah na gaske ne zai sa a wanke mutum daga laifin da yi shi yasa ka ji tsoron yi wa Allah laifi kaɗai amma in dai dan mutane ne ka bar kowa faɗa wanda ya ga dama ba za ka iya hana su ba kawai ka roƙi Allah ya kare ka daga sharrin masu sharri Allah ya wangiji ya kare ya ce faƙala ta'ala sai Allah faɗa game da su ya ce sai ya halifuna billahi za su rika yin rantsi muku ga Allah su waɗannan munafukan tun ka bayan an dawo sun yi uzurin ƙarya ɗin mazalla ya karɓa to sai Allah saukar da wahayi ya ce ya nuna masu siffofinsu da kuma aikinsu ya ce sai ya halifuna billahi lakum za su na muku rantsuwa da Allah idan ko idan qalabtum ilaihim in kuka dawo gurinsu ma'ana bayan an dawo daga yaƙi su ba su je yaƙin ba za su ba da uzuri na ƙarya kuma su ta rantsuwa suka ce na daga cikin siffar munafiki duk magana da sai ya rantsuwa wannan siffar munafurci ne wallahi kaza wallahi alazim wallahi tallahi duk magana to wannan siffar munafurci ina fata an gane me gaskiya bai suka rantsuwa ba kawai ka je ka bincika in ba haka bane sai kai abin da ya kamata kai amma dai na faɗa ma haka ne kawai ana rantsuwa in aka ga abu ya titira ko dan ka nuna muhimmancin abu amma kada zama ɗabi'ar ka ce kai duk abin da ka faɗa sai ka rantsi wannan siffar munafikai ce ina fata an gane yau yace za su na rantsa muku in kuka dawo gare su lituridu anu saboda wai ku kawar da kai kar ku ganin su da laifi ai wani bai je yaki ba ba mutumin kirki bane to za su muku uzuri na ƙarya su rantsi to kuma ga matsayinka nan mumini mai imani duk wanda ya rantsa ma da Allah dole ka yarda da shi dole ka gane kawai ka bar shi da Allah sa kawai ina ba ta an gane dole ka haƙura ka rabu da shi sai dan alƙali ne mutum ya je ta bincike a gano gaskillarsa amma kai farar hula mutum ya zo ma rantsuwa wallahi kaza kaza zaka ga farar ɗaya ma ba ka ma tumba da cewa kokari yake sai dai in ka san ɗabi'unsa ne ko kuma daga baya in abin ya bayyana sai ka ta mace har rantsuwa fa rinka mun fa sai ba sun kimar rantsuwar bane ai kaga kamar yawanci daga cikin mutanen mu a yanzu su su rantsewa ba kai bane a gurin su wallahi kaza kuma ƙarya ne wallahi zan baka kuma ba zai baka ba to ka gani yasa shi mutumin girki an fi sauran yaudararsa sai dai shi halinsa shi ma guda ɗaya in kai yaudare sau ɗaya har abada kuma ba zai ƙare da kai ba ko kenan ko bai laifi ba tun daga aida ba a cizon mumini a rami ɗaya su biyu ko ba yi ba ne yauwa ya ce saboda ku kawo da kai ku rabu da su kar kuna ganin laifinsu ya ce faridu anhum in ji Allah kun manta da su ku kawar da ku rabu da su saboda me innahum rijsun su din batattun mutane ne khabis ne su munanan mutane duk wanda yake kin Allah da manzansa akwai mai muni kamar sa a duniya sannan kuma ya shiga rigar musulunci ya ce shi ahlus sunna ne amma za ka ga abin sai taso kuma sai ka ga shi kamar dan siyasa ka san mutane sun shiga musiba ba a addinin masu mai da kansu kamar siyasa wai shi neutral ne wai kowa na shi ne to alamun kai munafiki ne wallahi dole kawai na namu na namu ku zo mu je dole haka kamar ke zama in kana sunna kawai sunna sak in abin ka tashi ga duk alisunna a gurin ka haka ya kamata ka zama in kana bid'a kuma ka tafi da yan bid'ar ka kawai a ware kowa ya gane da sa gaba amma ka ce wai kai a addini ma kai neutral ne a mu ai kowa namu ne da dan kaza wallahi ka kayo da kanka wannan sifar munafikai ne wallahi akwai su da yawa to ai suna nan munafikai har tashin kiyama ai yanda kaga irin su ubay bai su dinnan suke abun su har gobe a kusa cikin musulmi wallahi ba za ka gane su ba sai abu ya taso sai kaga su wai dole sai sun hada kai tsakanin yan bid'a da yan sunna ko ba zai hadu ba kansu kai ka ce abu sunnar manzon Allah shi kuma ya ce kar abi to ta za ku hadu kai ka ce azabu manzon Allah shi kadai shi kuma ce a'a dole sai an bi waɗansu shi so yake ya rage wa manzon Allah mabiya sai kuma ka ce a ƙara manzan Allah mabiya to ta za ku haɗu sai ka zuwa a gasho ma kai ga sunan ko ina ku yasa ai yasa ba a son haka a musulunci a wannan duk ba shakiyanci ba ne da shiga gwamnati ba ne kawai amma da su fa 'yan siyasa ina haɗin malamin addinin sunna da wani harkar shiga wani abin gwamnati kuma ka bar su kawai su harkar su yawan suka nemi hawara na gaskiya ka rubuta ka ba su shikenan kai zaman ka ko su aikata ko garsi kai ba ruwanka amina ka wai za a zo a haɗin kai tsakanin 'yan ahalin sunna da 'yan bidiya to ta zai haɗu ta zai haɗu su ai ba zai haɗu ba ai domin kai abin da ka yadda da shi shi kuma ya karyata shi abin da shi ya yadda da shi kai kuma ka karyata shi to ta za ku haɗu haka ba zai haɗu ba kenan babu wani nitarar a musulunci dole idan kana sunna a gane a duniyan ta kai ahalin sunna ne ko mutu aka gafe ahalin sunna ya mutu a san mutum akan cinikinsa in ya bari a sanya daina wannan shine gaskiyar magana kawai amma ka ce wai kai kowa naka ne to zaben ka za a yi dan siyasa ne shi a gurin sa da ƙuri'ar karuwa da ƙuri'ar limamin gari duk ɗaya ce shi kai ƙuri'a yake nema da kowa na shi ne zai je ba karo kuɗi zai ba limamin gari kuɗi zai ba alaramman ƙur'ani ma kuɗi duk dai me a zaɓe shi to kai ma haka ne ba ba ka addini ai ba ba ka addini dole ka fito sak ka nuna manufarka Allah ubangiji ya samu dace a ganka da mutanenka ahalin sunna kake to duk abin da ya faru a gare ka a ganka a cikinsu a gansu a wurinka amma ka take dan haɗaka ne babu wannan a duniyar sunna alamun munafurci ne Allah ka dare imanin yace su din rijisun ne wa ma'awahum jahannam ba ma haka ba makomarsu shine wutar jahannama jaza'an bima kanu yaksibuna sakamako ne dangane da abu da suke suka aikata a nan duniya duk wanda ya ɗauki musulunci a matsayin hakan munafurci zai yi sunna zai yi bid'a shi dan neutral ne to ga irin sakamakonsa ina ba ta an gane dole ka nuna duniya me ye kai wane ne kai me aqidar ka dole ne wannan yace ya halifuna lakum itaradu anhum suna muku rantsarantsi don ku yadda da su ku amince da su fa in taradu anhum to ko kun yadda da su fa inna allaha la yarda anil kawul kafirin to shi kuma Allah bai da su ba haka magana ta kare ai me suke nema a duniya a ce wai su yanzu an gane su ne masu zaman lafiya za ga irin waɗannan malaman za ga duk abin da na hukuma su ake nemowa saboda su ne kamar a cewa su ne masu wa'azin zaman lafiya su ne aka bawa ambasado duk da ga an bashi wannan a hukumance galibi zindiki ne zindiki ne amma in za ka yi magana akan sunnar manzon Allah wallahi ba ka tafi da su da dai ba domin kai kayi gabar ne su sun yi yamma za ku haɗu ba za ku haɗu ba za ka saka rike addininka ka tsira da imaninka ka samu ka mutu da imanin lakar uzurinka amma in har ka bi sai an san ka sai kaya shuhura ku ne malamai da ake zuwa in za a je guri kaza a gayyato ku ko ka ga wani abin takeici ga yan sasa sun kware wallahi wallahi alazim sun gama da mutane in dai kai baka samu da kake ba sai ga an zo an yi wani kwamiti ta ce wai mutum malamai ne ga 'yan ɗariƙa da marawarwansu da alkyabbarsu ga 'yan izala da rabunansu da alkyabbarsu ga 'yan kalakatu da wa'insu duk a su ba a guri ɗaya a ɗauko 'yan shi'a duk a kwamutsa su sai a tafi kuma a lokaci ɗaya kuma saboda tsabar ba Allah ba ne a gabansu in ana tafiya sala ta kama dukkan su wannan bangare uku da hudun fa sai a tsaya sai su cire mutum ɗaya kawai musulmanci kuma dai su bi shi ya musulmanci a yi dolensu sun tafi an ake su guru zai su wani bayani da sakamakon hukuma misali kenan sallah ta kama sa jaji maji ya tsaya da amalin ba musalla kana izala kana cewa suna bid'a kuma yanzu saboda abun za ba kuɗi da allowance kuma ka zo kana bin su sallah kuna ganewa in gwamna ya kware ma sai ce duka dukan ku ya biya muku umara ko aikin haji sai ku tafi tare da su duka ɗakin ku ɗaya gidan ku ɗaya ku ci abinci tare BIP kuna dariya kuna wasa kuna tafawa ku yi kwana kusan talatin a guda kaman ku ba bambanci sai kuma kun dawo Najeriya an tare ku a airport wannan ya taho zawiyarsa wannan ya taho masallacinsa kuma ya fara wa'azi ayi bid'a to haka da dan bid'a lamba ne Allah ka dan bid'a ne lamba ne kawai in kana son addinin manzon Allah na namu na namu ku zo mu ci na nasu na nasu je can su masu karata kalas haka manzon Allah Allah ce masa ka ce kul ya ayyuhal kafiruna haka aka rarrabe kenan to baka ce musu kafirai ba amma da tunda ka yadda ba suna kan daidai bane kai su ma sun yadda ba kan daidai to kowa za a matsayin sa mana shikenan kawai ai in so muka tafi lahira sai kowa ya ga wane ne mai gaskiya tunda Allah ake bautawa ko kuma shine mai hukunci ko to a bari a je gurin Allah amma a duniya kowa ya rike nashi shi ya ce zai yi kaza to yi kayan shi kada ka kaza shi ma kai ma kai naka amma ku zo kuma ku haɗe saboda manufar za a ba ku kuɗi alawus ku je maka haga an shiga masifa kuma Allah ka tsare imanin to ko ai ba zai tsare ba shi tunda ya ce kar ayi kuma sai aka yi kuma ya rabu da ku hukunci zai yi kuma ai ana yi ana ci gaba da yi ma eh tun asali ai an baya jima'a kuma har gobe suna yi dama kuma suka ce masu karan magana hausa suka ce ah to komai jimawar kwado a ruwa zai zama kifi ne duk abin da sabo ne ko shekara dubu ake sun same saboda kawai shi yasa kullun addinin musulunci ce garibu ne ke zuwa in ka ce kai a zuwa kusa ce kai ka kawo tsaurin kai sai ka kawo rashin wayewa in dan bugun sauyu a extremist kai mai tsatsauran ra'ayi ne haka zai ce maka kai kai da tsatsauran ra'ayi shi kuma addinin nan mai sauki ne haka zai gaya maka to Allah sauki ya ce kala ka abun kunna kullufna ayyuha salasa an amri ulai kalbina qabila minhum rasul sallama ya ce mu ukun nan an jinkirtar da hukuncin mu in je ka abin mali ba karɓi uzurin mu ba amana ba a saukar da hukunci a kanmu ba mu uku da muka faɗa manzon Allah ya ce hina khalafu lahu da bamu je yaki ba ko fa baya'ahum sai su sauran ya karbi musu baya'a manzon Allah was tagfara lahum ya nema musu gafara ya ce wa arjal sallama amrana mu kuma al'amarin mai to a dakatar sai Allah ya yi wahayi hatta qadallahu ta'ala fihi bidalika mujira har sai Allah ya yi hukunci game da mu laifin da muka faɗa mun yi me yasa ba ku jaki ba ya manzon Allah babu dalili haka da banda su ko kun me yasa ba ku jaki ba ya manzon Allah gidana ne ba na doki ba taguwa ba kaza ce to shikenan Allah ma rafa gafara kai me yasa baka jaki ba ya manzon Allah ban da lafiya ne basir ne dame ni Allah ma rahama kowa ya tabbata kare haka wannan hukuncin daban to yace su wa'annan su uku sai aka bar hukuncin su har sai Allah ya saukar da aya yace fa qala ta'ala sai Allah saukar da aya cewa ya yi gafara akan mutum uku nan da kullifu aka jinkirtar da hukuncin to yanzu kuma ga an saukar da hukuncin ya tabbata shine an musu gafara an karɓi tubansu ya ce wani sallari zakara mimma kulifna takallifan ardan gazawi cewar da Allah ya ayar an yi gafara ga mutum uku nan da kullifu ba ana nufin wai dan ba su yaki ba a'a an jinkirtar da mutum uku nan da ba a saukar da hukunci a kansu ba dole ce a zakata har sai Allah ya hukunta kansu to shine kulifu din an bar hukuncin su to yanzu kuma Allah ya saukar da hukunci an musu rahama an gafarta musu ina fata an gane yace wa huwa taklifuhu iyana wa irzahu amrana amman kalafa lahu wa tadara ilaihi fa qabila minhum shine jinkirin da manzon Allah yayi game da mu uku yace a bar hukuncin mu har sai Allah saukar da wahayi game da yaya za a yi da mu amma sauran da suka faɗi ra'ayin ƙarya a uzurin ƙarya sai ya karɓi uzurinsu ya musu addu'a to amma da ke Allah ne mai karɓin hukuncin sai ce bai karɓi addu'a da manzo Allah ya musu ba mana da ya ce Allah gafarta musu ba ka yace musu ba ta da ta bai musu gafara ba tunda me sun ki bin manzon Allah saboda matsayin manzon Allah gun Allah kuna ganewa shi manzo Allah ya ce ba ku jaki ba kun ji faɗin uzurin ƙarya to shikenan ya Allah a yafe musu Allah ce ba za a yafe musu ba sun ki bin ka aife musu ai ba zai ba sai wuta kawai saboda ka san wane ne manzon Allah ba mun ta karanta kisar yakin Uhud ba me ya faru umarnin sai bada guda daya aka dauka ba daidai ba aka saba umarnin Allah ya kaddar wannan jarabawar aka ce mutum 70 aka ji mutane da yawa rauni a cikin hadda manzon Allah kansa sallallahu alaihi wasallam saboda kin bin umarnin manzon Allah guda daya kaga ashe me ke jawo al'umma bala'i shine saba wa umarnin manzon Allah ba abin da zai kawo duniya zaman lafiya sai bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma zaka taba gano shi ba sai kana karatun hadisi Allah samu dace yace to wannan hadisi da makaranta duk da tsawon sa muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin a wata riwaya yace annan nabi sallallahu alaihi wasallama karza fi gazat tabuka yawmul khamis manzo Allah ta yakin Tabuk a ranar Alhamis zai fita yace wa kana yuhibbu an yukhrijah yawm al-khamis manzon Allah a sunnarsa yana son fita daga garin Madina yin bulaguro ko zuwa yaki ya fita ranar Alhamis kaji sunna wata sabuwa da banko in za ka yi bulaguro in so samu ne ka tafi ran Alhamis haka manzon Allah ya fito shi haka yake yawan yi sallallahu alaihi wasallam وفي رواية أو رواية وكان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الدها إن يداو daga bulaguro baya shigowa garin Madina sai da hantsi in zo cikin dare sai rage tafiye to a kwana a guri kaza saboda mu zo garin Madina da hantsi baya so a zo cikin Madina cikin dare dan kar a je kowa tafi gidansa cikin dare ko kaje matarka lokacin babu waya babu labari an samu labarin da za a dawo amma yau za a dawo ba sani ba to matarka in kai bulaguro ka dade baka dawo ba in kai waya yau zan dawo jibi za ga za a ji a yi lalle ba ka bane a ji a yi kitso a share gida a gyara ka gaskiya za ka mun sabuwar amarya saboda a mutunta ka a kimanta ka ƙarhen ta ma a yi soye-soye in kana ba ta kuɗi kenan ko a yi mana ha to da mai soya maka ba kuɗin ka bane saman baka ba ta ba fa dole ta yi shuru ba ta da ko sisi ka saka ta a cikin talauci yarinya karama ta waya gari ta zama ta tsohuwa saboda ba ko sisi ba hoda ba dambaki ba kayan alatu ba kayan marmari ta kode ta lalace ta ga ciki ta haihu ta zama wata inda razam kuma duk kai ne duk kai ne yasa kuna ba matan ku ihsani wa ahsinu inna allaha yuhibbul muslimina kana ba su ihsani matanka ka kawo abinci ka kawo sutura ka kawo kayan kyalkyali ka ba da kuɗi yan sana'o ne nan me kawai ki uzuri kala shikin in ka tuna a ranka cewa yanzu a jinka akwai dubu biyar za ka wani karfi a ranka amma ka shafa ba ka da kosis ba ka da mama a kawon din mabaranta za ka ta kwa kudi a ci ba ka bin kowa ba shi ya za ka ji akwai daɗi kaga da kan baka da lafiya ai to dan adam haka Allah ya yi yana son a tira da wani abu na kuɗi ko yaya ne to haka kana ba masu kuɗi sani za ka sai su shirya sai a yi kaza sai a nemo kaji a soya a yi duk saboda zuwan ku mazala yana so saka farin ciki a cikin al'umma ina fata an gane sai koya ma to ga mu kuma yanzu Allah ka mana waya za ku yi waya za mu taso gobe za mu taso jibi yanzu muna guri kaza mun zo mu Kano muna jajimaji ga haka dai har ku zo gida ko to ga wannan babu laifi amma in ba a san da zuwan ka ba ba a so ka zo cikin dare haka kawai ka faɗo gida gwararan waye mai gidan ne ba su irin wannan eh sallallahu alaihi wasallam yace fa yana kadima bada'a bil masjidi in ya dawo gari baya zuwa gida kai tsaye sai fara zuwa masallaci fa sallafihi yana fula cikin raka'ataini kuma zasa fihi sai ya zauna saboda masu zuwa su gaisa da manzon Allah baya kwana biyu baya nan a ga manzon Allah ayi addu'a ayi dariya tukun kuma sai ya shiga gidansa duka wannan kaga misali bayan an ba mutane dama a matsayin na shugaba sannan su kuma matan fa sun ƙara kintsi da shiri da kina tsammanin ya zo to yanzu gashi ya zo kina jin murya sama kaga za ƙara shiri da tattali a gyara gida a ƙara wayawa duk abin da aka san baya so a kawar abin da ya fi so kuma a yi ya fi son jallalle ya fi son ka duk a yi abin da ya kamata ko ba ka bane ba ki kake so ko me kake so maka faɗa amma dai ba da kuɗi a yi sallan ai tsada da shi kuma fa yawa dubu biyar za ba dukan fari yawa duk ai haka ne ah ba ka an ce kowa sha kiɗa kuɗin sai bada ba a to sai ka ba ba tare da kuɗi kai ma ya na gaba ki lalle bane to wallahi to ga dubu biyar aje ai lalle aje a so dan fatan ne dan wane ne a ko akwai wani lalle sunan sai habibi wai sunan wai za a zana shi to saka ba ta zana shi ne mace aiko a ga lalle a ga sabon kitso zan je kitso to yau kika je kitso a faɗa muku ko kana faɗa muku to ki ce a miki jani masoyi ba shike ba sama kawai kai ban ruwanka ta yi kitsan mata dawo ta tsaya gaban ka baka ce a yayi kyau ba baka ce bai kyau ba kawai kai duna kai ban ruwanka Allah sauki zan je kizo a to ki je mu kawai da fesa ta kudi kake so ka da akalla dubu daya haka ya kamata wallahi ya sani kawai mugunta ce sanda yake neman auren ba kashi kudi yake ba to mata dama ba kayan kudi ba ne duk inda Allah magana aure Qur'ani ba kudi ake kawa ina alaran momi duk inda kaza ne magana aure Qur'ani sai ka ji kudi a ciki babu gunda babu kudi wallahi wani ya ce maka wai kawai kai aure baka da kusisi yace wa an abinu jaydin بدم النون وفتح الجيم عمران بن حسين القذري القذائي رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتى صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فاقمه علي حديث من غبا daga Abu Nujayd sunansa shine Imran bin Husayn wani sahabi ne babban sahabi Allah da rabe da yawan jinya an tana da ciwon basir ne ko ciwon ciki yake da shi kuma sai ji hadisin da Allah ke cewa mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna a al'ummarsa babu hisabi babu ikabi suna zuwa kawai ce ku tafi aljanna da rakin tari kenan ko Allah ka saka mu a ciki to ba da addu'a kada yake shiga ba wani aiki ne yace humul ladina la yastarquna suno da in ba su da lafiya ba sa cewa a musu tofi ko a musu addu'a ba sa faɗa ka zo ka ga baba ali babban mutum da tijan musulun da ka tara ba da Allah kamun addu'a kana na ciwo a yi halitta a sunna ko to su ba sa faɗa ba zai ce amar addu'a ba sai dai shi yiwa kansa da kansa ya haƙuri eh wala yaktawuna kamar ka ce a yanzu ba sa yin allura in ba sa da baka mulera ta buge shi ya ce ba zai sha magani ba ba zai allura ba ba zai je a masa addu'a ba shi da kan kawai zai haƙuri wala ta tsayyaruna ba sa yin tamfi wa ala rabbihim yatawakkaluna da hadisin nan in ciwon ya dame shi kawai ya zauna ta addu'a shi ba zai sha magani ba yace ba zai sha magani ba saboda ya samu wannan darajar shiga aljanna babu hisabi babu iqabi wata raka turo malaka zo gaishe shi imran bin hussein mala'ika aka ce zo ya gaishe shi ya gaishe shi saboda haka matsayin da ya samu a duniya ke babban sahabi ne yake cewa lalle wata eh kamar yadda ka bi a musulunci ya halatta sai dai idan kai haƙi saboda imanin ka ya ƙarfi ya kuma kuma kai halatta ai shan magani ya halatta a musulunci inda yana halatta ya halatta ka ne magani amma Allah ce ya ku bayan Allah ta dawo ku nemi magani wa ku da lafiya malaria ne ka je ayi test a gani a baka magani ya halatta amma ka ki shan maganin dan imanin ka ya kai shi kuma ga matsayin da Allah zai baka to kaga ya danganta da imanin ka ne sai ka dauko kofi ka karanta Fatiha sai ka shanye shikenan in aka baka magani me zaka yi ba ya zaka yi ba maganin da yake ba da lafiya Allah ne ya ba da lafiya to ne ka tafi Fatiha ka sha ba ka sha magani ba to amma ka gan imanin gaba da ƙarfi ga ba za ka iya ba haka in kai ka zaka sha maganin ka kawai ba wani mai hana ka amma in imanin ka ya kai ya kawo kawai za ka ka zaba ka yi addu'a ko ka karanta ka sha duk ya halatta in dai addu'a ce ta manzon Allah musamman masu Fatiha duk abin da yake damun ka a duniya ba da mun ake ba yanzu ka tarar ruwan sama kawai ka tarar ruwan sama ka karanta Fatiha a ciki ka sha ko ne ka karanta ba wani adadi masu cewa karanta uku bakwai kawai abin ɗinsu ne ya abin da ya cewa hasahen suke kawai suna ganin amma ba wai nassin abin bane kafa ɗaya ka karanta Allah zai baka imanin ka kawai ake bukata a ga kisar sahabun da sun zo bulaguro wani gari suka je wani kawai a yan kawai marowata ne ku ba mu gurin zama suka ce an kya bayar ba mutu suka ce an kya bada ya sa koma bayan gari suka zauna sun koma sun yi zauna zaune da yin wasu sai ga wani a guje dan Allah ku taimake mu mai gari ku na mata harbe shi ko maciji dan Allah inda magani ku zo duk abu da muke a garin mun yi bai warke ba dan Allah ku taimaka ki a ni ina da magani amma ba na taimako bane sai dai ku biya in ji wani sahabi ku biya nawa za mu biya ku kawo raƙumi a ku kawo rago goma suka ce mun yadda ya je mata tofi yana tofa kawai ya warke kuma ka ba su ragunansu suka ci kayansu ma suka tawar sauran kuma kuma sai da aran yi cewa kamar anya ya kauta kuwa to sahabi ne bai taba jin wani agun manzan Allah bari sai ya zo tambayi manzan Allah yanzu sai ba labari ya manzan Allah ga fa abin da ya faru yace to kai din me ka karanta masa yace Fatiha yace to kai taya ka gano ma ita magani ce inda akwai raguwa ne ba na naman zanci sallallahu mana ya halatta kenan ina masa an gane to haka kenan shine abin da ake faɗa yace to yake cewa wata mata yar kabilar juhaina ta zo kuma za ta ke cewa wahiyar humula hubla ta wuta samun zarar ce tana da ciki a jikinta ga ciki rikirki ta ce ya manzan Allah hubla mina zina ta ce cikin nan na zina ne ma'ana zina ta yi ta samu juna biyu yanzu kuma imani ya kama ta ta kawo kanta gurin manzan Allah ba fa kama ta aka yi ba ba garin ta fa aka yi ba ita ka kanta da kanta gun manzan Allah saboda imani ta ce ya manzan Allah da yana miki kalat ya rasulallah asabtu haddan ta ce ya manzan Allah na cancanci amin haddi na zina saboda wannan cikin da kake gani a jikina na zina ne ya manzan Allah da ka amin haddi a tsarkake ni ya manzan Allah faqimhu alayya ka sa amin haddi ta san fa mai haddin fa ta taba yin aure matar bazawara ce kuma ta yi zina ta san mai hukuncin zina fa jifa ne har a mutu ta sani amma saboda imani ta ce ita a mata kawai eh fada annabi sallama waliha sai la kirawo waliyin matar kamar ka ce babanta mai ɗaura mata aure ya ce ya zo shi faƙal ya ce ahasin ilaiha tafi da wannan matar ka kula da ita har ta aihu ka kyautata mata faiza waza'at in ta aihu fa'atini biha ka kamun ita fa fa'ala sai ya je kuma ya rike matar har ta aihu a wata ruwaya aka ce sai suka dawo da matar da ɗan jaririnta sai da ce a'a to ai yanzu wannan ɗan naki in aka miki haddiwa da shayar da shi ko ma ki shayar da ɗanki sai da fitar shayar da wannan yaron har aka yaye shi aka ce na ƙarshen mata ta hoda yaron da ɗan wani gurasa ko waina a hannunsa mana yana ma cin abinci yanzu an yaye shi baya buƙatar komai za ka yi mazala ni dai a mun haddi wannan imanin ta bai kai ya kawo ba akwai wanda zai iya wani a duniya ma yanzu kuwa zai yi wahala ai ba za a ce ba amma dai zai yi wahala ai na miki ya ce fama da bihanin sallama fa shuddat alaiha siyabaha bayan ta dawo na ƙarshen kenan an haifi yaro ko yarinya an yayi ta ta dawo sai ta to ta ɗaura zaninta sosai a jikinta ma'ana kar ta je ta faɗi zaitun ta bayyana ta yi shiri mai kyau ta yi ɗamara tunda za a je a ta jifan mutum ne har ya mutu haka zai ji zafi zai kokarin kaza zai kokarin kaza ba haka bane yace thumma amara biha farujiman sai to aje a jefe ta tunda haka Allah ya faɗa yi duk wanda ya taba yin aure kuma sai yayi zina hukuncin sa a musulunci shine a rika jifan da dutse har sai ya mutu malamai suka ce za a mara wannan hukunci ne ba a ce a fille masa wuya ba haka fille wuya ai farar ɗaya ne an mutu ko suka ce to me saka ce ayi mutum jifa da dutsen yin zina aka ce an mar sakamako ne gwargwadon irin aikin da yi san da yake yin zinar ai jikinsa gaba ɗaya ne da daɗin zinar da yake ina fata an gane san da yake saduwa da matar da ba tashin ba ba ya ji daɗin abin da yake yi ba duk jikinsa ba ya ji daɗi ba to za ka amar kuma ukuba duk jikin ya ji bala'i da azaba kafin ya mutu amma sakamako gwargwadon irin aikinsa za ka wannan shi ne adalci na musulunci ya ce fa ina miki faru jimin aka jefe ta sun masalla alaiha sannan kuma zo da mata sallah fa qala lahu umar sai umar yace tusalli alaiha rasulullah wa qad zanat yanzu ya manzon Allah ta yi zina kuma ka zaka mata sallah mace ta yi zina kuma a mata sallah manzon Allah a matsanka na shugaban duniya da lahira shi umar yana ganin kamar ai abun ba haka ya kamata a ce ai ne ba girman manzon Allah kuma ta ta yi zina kuma a mata a mata sallah sai ki faɗa haka yace wa hal ina miki faƙala tun da nake da ƙari ta taubatan ya ce ya kai umar ita wannan mata ba ta yi wani irin tuban da laukus tumar bai saba'ina da an raba tuban akan mutum saba'in min ahli madina a raba mutum saba'in girman tubanta na wasu atuhun da tuban duk ya ishe su ma'ana imaninta da ta tuban abun allah girman tubanta ya kai a raba mutum saba'in kuma duk allah gafarta musu saboda ba imani ba ba fa kamata aka yi ba na ba za an gane ta zo kawai ga ciki to haka ƙarin ta ce ce ko ba ciki za ta iya cewa faɗi aka mata kuma dole a dole kai dole yadda ta ba ki faɗa ba tsoro nake ji da kunya da kaza da kaza dole a bata haram musulunci ba abin da za a mata dole a bata haka na fata an gane za ta faɗa abu da yawa na kare kanta in ba ka kuma ta kuma can wani wuta ayo kayanta ba wanda ya sani kuma ta tuba kuma Allah karba amma saboda imani irin na sahabi sai kawo kanta gumman za ta ka caya maza Allah ni ka mun haddi a tsarkake ni to mafi yanzu mutanen mu ba fa haddin za amar ba kuma ya yi zinar ba wanda ya ganshi amma saboda tsabar bala'i da asara da neman shiga wuta shi da kuma ba da labarin zinar da ya yi ba suna faɗa ba har ina alfahari ma da abin ai da aka samu wance ai weekend din nan ya huta da yan mata kaza har ga an samu mutum ɗaya musulmi ya ɗauki 'yan mata uku ya tafi otal to ya za a yi wannan abu ma wani irin dabbanci ne wannan har ya ya mutu ana yawan samu wani matsalolin yanzu ko wala zubin an samu wani shi ma a nan abin nan a otal ya mutu don cije kuma yana zina da wuta da karama a ba gasho ba a can jihar jigawa ne aka tafa dagashin a rediyo da aka tafa dagashin ta wannan rin musibar habba ai hauka ce ma na abinda ba za ka yi da asalin yadda Allah yi ka ba sai ka sha wasu abubuwa ai ba daɗin ma ya wahala ce na bala'i ne ai ka hauka ce ai Allah ka tsare imanin Allah ka tsare imanin yace wa har wadatta Abdul min an ja'at bi nafsi halillahi subhanahu wata'ala yanzu kai Umar kana ga akwai mutumin da ya kai ta daraja ma ta kawo kanta gun Allah sai a mata hukunci ta san kuma kisa za a yi amma saboda imaninta ba fa kama ta aka yi ba ba fa wanda ya gasanta abin na tafa kuma ta kawo kanta ta haka wannan ai ba karamin daraja ba ce ma'ana da nuna maka muhimmancin tuba tuban ta yasa har manzon Allah ne mata sallama saboda matsayinta ina fata an gane to haka wannan ya nuna maka cewa duk abin da kai na zunubi ka tuba a gun Allah kuma abin da ake so suka ce malamai anan idan kai laifi musamman mu a irin yanzu da ba wai zuwa kira mutunci ake ba ko to in ka gane laifin da kai so ake kawai ka tuba kai wa Allah kyakkyawar niyyar ba za ka ƙara yin tonan laifin ba in ba haƙƙin mutane bane kuma daga lokacin ka yanke alaka da laifin to sai ga Allah ya yafe maka sai canja maka ma da malada abin da kai amma daga cikin mafi bala'i da matsayi yayin mazalaki ta wani hadisi dukkan al'umma ta za a musu afuwa illa lil mujahirina sai masu bayyana sabo aka ce manzon Allah su wane ne almuzahirina yace wanda zai je yi aikin sabo Allah bai tona mar asiri ba ba wanda ya san yayi kuma zo cikin mutane ta bada labari ai yayi kaza ai yayi kaza har ma alfari ke da wannan abu kaga mutum abin ta kace ya girma kuma yana hira da yara wanda ya aife su yana ba su labarin irin ta'addanci ne na fasadi da to kuma kuke yanzu mu lokacin muna kamar ku alaji za mu yi kaza yana ta faɗa musu fatsalar da a duniya kaga na ƙarshen fadala da musifa kenan Allah ka tsare imanin so ake kai saban ka tuba kar wanda ba kama ka kai bai to ka tuba sai Allah ya fi maka amma idan ka ki tuba ka zo ka ce sai ka bayyana to ka shiga uku lokaci yayi kuma hadisi ne guda biyu gajeru mu karanta su to wa an ibni abbas radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi qala law anna libni adama wadiyan min zahabin أحب أن يكون له واديان ولم ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه حديث daga ibn abbas yake cewa manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama inda dan adam za a bashi wani kwari aske da zinari kwari an san kwari ko kamar ka ce a yanzu a tara mutum wani mahaukatan kudade a bashi biliyoyin kudade daloli biliyoyi to da sai ya yi burin ina ma guda biyu ne mana ina ba da su biya kamar shi wannan abu a yanzu ba ana kiran za a yi zaɓe kwanan nan ba duk ɗan siyasa da ya kan mulkin na cikin bala'i yake in tenonsa bai kare ba allah allah yake zarci in kuma na ƙarshe yake cin taliyar tashi to yanzu bai sun yaya zai tafi wani kuma nes ta wata kujera ba ya rik tunanin to yanzu ya za a yi nes ya fara ke kaga me kuma yana da kuɗin da da zai sa kuɗin a gaba in ba don kudin masha algahin wani iri ba ne da ya shi har ya mutu ba ne talauci ba ya sa sun kudi ya fi biliyan naira biliyan ba har yanzu fa biliyan ba karan kudi wajen ba najeriya biliyan naira miliyan sau dubu to inda ba wani kai allah da faɗuri yake allah sauyi to dan adam duk abin da ya mallaka na dukiya to yana fatan ina ma a ce likin haka ne wannan sifar dan adam ce yana son tara kuɗi yana son tara abubuwa yanzu wani a cikin haɗin da yake jikin sama shine duk inda aka tara tsohuwar kadara haje ya siya miliyan ɗari miliyan hamsin miliyan talatin kawai rinka sanar ajiyewa kuma shi baya ci baya sha baya sadaka baya zuwa umara ko ba ka bane kuma kawai tsara sa a banza yana mutuwa a ta bala'i a taga wannan kadarar a sa miliyan ɗari wacce ta kai ah wai dukkan na wane ne sai shi na shi ne sanda kuma yake laye za ka yi ba sadaka wallahi saboda kayansa a yayyage ko kuma wani kaya ne a koɗe ka gani su karfe karfe babu nutsuwa ya cire dubu goma sai abu ya ce wallahi bai isa ba ga sauro ga zafi yar solar zamanin ta dubu saba'in tamanin ake ɗan sanin ba zai iya sayasa ɗakinsa ba bane kuma matansa kada yi ma ɗauko mahuci ya samo ganyen maina kuma Allah da ke mai azaba ne sai ya hana hima siyan maganin sauro da ake shafawa ba za ba ya dama siya ba ya ta fama amma daga an ce za a tada wani gida a siya tsohon gida naira miliyan hamsin ɗari kuma ya ce yana so kuma ya je siya duka ta mamaki kuma ya jefar da ya aji ana nan shekara ɗaya biyu ga wani ba za su da shi ma yana so Allah ka raba mu da azaba Allah ka tsare imanin to dan adam ba abin da yake cika bakinsa ya haƙura ya sallama illa turab sai ƙasar kabarci shikenan amma a siffar ɗarin suka ce malamai abubuwa guda biyu musamman ɗa namiji ba sa isassa sai dai shi ya amfani da imanin da yake da shi ya ba kan shi haƙuri amma duk ɗa namiji abu biyun nan ba sa ishe shi baya ƙoshi da su sai da in shi ne kansu control me abu guda biyu mata duk ɗa namiji yana son mata ka ba ka bane a ya kuke mun dariya a ƙarya na faɗa a to in ba ka bane yake na bar maganar ko ga ce ba san mata ƙarya yake ƙarya yake haka Allah ya san mace sai dai ka kan kallin zami wanda ka aura ka haƙura da su amma in ba haka ba in mutum mai zaƙin aura ne zaka ya aure mata hudu to ta hudun da ya aura ana bikinta bai tare ma ɗakinta ba zai ga wuta kuma cikin ƙawayen amarya ke cika dama wani ciyawa wala haka ɗanar wuce haka Allah ya shi haka Allah ɗanar wuce sai dai shi ya ba kansa kawai ya ba sa kansa kunkumi ya bi dokokin Allah ya kiyaye sha'awarsa yana ga wani ai yana ta aure aure wani irin wani kis din ki so ki kowace mata ma sai ya abin kuma ya gamu da masifa ya zo na ƙarshe ga kuɗin ga matan ga tsufa gonogo kenan aga gonogo kenan to Allah ka dare imanin sai na biyu shine kuɗi kuma ba su tsana miji ba su ba ya san mutum kuɗi idan cewa da kawai shi tsoke musamman da mu bukakin mutane kuɗi ba isar mu amma haka su turawa ko larabawa suna sacrificing kuɗin su don su ba kansu wani hutu ko na makamanta haka sai ga mai wanda zirin su bulge su waya ka saba da kuɗin su kwanan na akwai mai arrazi ba na Saudiya wani wani mai kuɗi a Saudiya kudin da ya mallaka a duniya kusan biliyan wani abu na dala duk ya ce ba sadaka fi sabilillah ya tare yalan gaba ya ce ta faɗa masa matsalolin su kai Allah Allah ne eh Allah Allah ne ku faɗi damuwan ku me kuke so na jari kowa ya faɗa ta to in ka faɗi misali ka ce ni ya bani miliyan goma ya ce to ga miliyan ɗari yalla ai kai kai fa ko to sauran fa duk ya su ba fi sabilillah arrazban Allah ka ba mu dukiya mai albarka Allah ka ba mu ikon yin abin da addini ke so da ita amma dukiya bala'i ne da ita zala ce Abu Zarri in Bilal ka ya Bilal in zaka iya ka mutu baka da ko sisi ko eh yace to ba abin da ke sa dan adam ya hakura da duniya sai mutuwa karshen zance sai akwai wani da aka yi babban sarki cikin turawa alexander the great wanda ga history ya san abubuwansa ko wani mayaƙi ne mai cin ƙasashe yaƙi duk duniya ba da bai shiga kai yaƙi ba sarki ne matashi mai arziki ya tara abubuwa tsoronsa ake ji ya kai asia ya kai turai ya kai ko'ina ma a ƙarshe ya ce idan ya mutu in za a binne shi a fidda hannayensa haka ya ce kar a saka shi a cikin maka a fidda hannunsa kawai a mutu kar a rufe hannunsa aka ce me yasa yana ga mutane ne shi wani da aka san shi da abubuwa gini birane ya yi waye yau ga ki zai tafi lahira ba komai a hannunsa da aka mai san neman dukiya a duniya ya yi asara haka ba musulmi ba ne kuma ga suka faɗa ɗaya daga cikin mai gama yake cewa ya tafafi ƙabdi kafin sabiyu inda wuladacin a cikin kaga jariri daga an haife shi ba hannunsa aka yake ba jariri ba aka yake zuwa ba galibi hannu a dunkule ba zai da kuma kwanaki bai gama warewa ba wani ma zai kai watanni bai ware hannunsa ba suka ce dalilun ala hirsu kullabi kane ya jima'u wannan hujja ne akan dan adam yana son tara abu a duniya shine alamun dunkula hannu yasa daga ya gama warware wannan ya fara zama ya fara daga ya fara zama kuma duk abin da ya kamo me zai dahi baki in ya wuce wani state din ya fara tafiya komai ya gani nashi ne kawai dauka zai kaya na ne ta fuka ita nashi ne naka ne ɗauka ce nashi ne kuma ka bashi abu ka ce gashi san mun yace ba zai baka ba ba ka bada dan adam kai zaka bashi ba san mun cewa zai baka inda wuce kai shekara biyar shida duk abin da ya samu a titi sai ne wani gudan ɗakin ka ya tusa kayan shi boye kuma ya boye ya manta da shi ya ta tsara ma da ci a gida duk dan adam haka Allah ya shi san tara abubuwa to sai kai a matsayinka na uba zaka masa seti to taru ba laifi bane amma tara halak kuma shi ma kai kyauta ya faka tara ina fata an gane ba laifi ka tara maka na ihsani ka nemi halal kai kaza kai kaza haka da ana nuna har mutum ya koyi ɗabi'ar kyauta da ihsani ba haka bane ya to kuma idan mutum ya mutu ba fi basdihi ma in ka mutu ba haka nan ka mutum ce ba ba haka ne sharaf in ka daga hannun sai ka ga sharaf ya koma ya koma sharaf yace me yake nuna maka wannan yace yana cewa duniya ne ha ana za kharastu bila shay'in ya ku jama'a kun ga na fita a duniya ba kawai a hannuna wannan shine siffar dan adam innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua baka la fada ba a wani gudu cewa innal insana la yaqga arra'ahu sagna sai ya sami imani da bin hadisan manzon Allah iri da canza dabi'unsa sa dan adam ba abin da yake toshe mar baki ya ji ya saduda sai ya mutuwa sai kasar kabari amma fa duda haka wa yatubu Allahu ala man taba duk da haka din in ka tuba Allah zai yafe maka ma'ana ka rinka tuba ko da kana neman dukiyar da duniyar da waye ka rinka tuba daga zanubai Allah kuma zai gafarta maka sai hadisin mu na karshe babin da yake cewa Nabi Hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi qala da hikalla yadhakullahu ko la rajulaini yaqtilu ahaduhuma al-akaru fayadkhulani al-janna yace Allah zai dariya ga mutane biyu ran dashin kiyama Allah da mutum bi dariya suna fata an gane ya ce ya ƙasilu ahaduhum al'akar ɗayan shi ne ya kashe ɗaya a duniya kuma dukkanin zai saɗa a janna kaga shi da yake shirin tashin kiyama ya je ga daga heci kuma ya ce ya rabbi ko salhaza amma za ka ne ba ka bane in ka kashe mutum Allah kiyaye ran tashin kiyama ya ci kuma kwalar mu je ci kuma wuyan sai kaga malaka ya Allah a tambayiwa ne me namar ya kashe ni to ana shirin wannan ba su gamu ba kawai ya ganya a janna shi kuma shi maga hayar aljanna to sai kaga abun kuma ya zama mai kenan to ina sala sai musu dariya yace me ya faru yace yuqatilu hada fi sabilillah fa yuqtal thumma yutubu Allahu ala alqatil fa yuslim fa yustashhad muttafaqun alayhi shi dayan an je yakin musulunci ne sai kafiri ya kashe shi yayi shahada kenan ko to shi kuma kafirin da ya kashe wannan ana nan sai musulunta shi ma shiga yakin jihadi aka yi shi ma shahada an sun zama shahidai gaba daya ina ina misali wa hashiyu ba shi kashe hamza ba radiyallahu anhu a yakin uhudu ya kashe hamza manzo Allah yayi bakin ciki ya damu yayi alwashin daukar fansa akan hamza kadai mutum 30 ko fiye ko sama da haka yace sai ya dauki fansar mutum kaza saboda kashe hamza ana nan ana nan kuma wa hashiyu sai musulunta kuma ya zo gun manzon Allah ya musulunta ga manzon Allah Allah ya ce ka bar labari ya kashe hamza dole ya faɗa ya faɗa manzan Allah yana gama faɗa ran manzan Allah haka suka ta canja ya ce ina roƙon alfarma a gurinka idan zai yi kar muna gamuwa da kai kar ina ganin fuskarka ya dai da a ransa haka ba daɗi to amma ya za a yi duk abin da ya gafa musulunci da ya musulunta duk Allah ya fi masa sannan kuma shi wa shi din nan shi kashe musulmatul kazzab wanda ya ce shi annabi ne bayan ya gaishe jinjina ya ce ya gode wa Allah da wannan mashin ya kashe mafi alkairin mutane hamza bin abi kenan ko kuma ce da wannan mashin ya kashe babban makiyin Allah shine musallama yana fatan Allah ya karbi tubansa kuma da mu Allah riga ya karba to kaga shine abin kaga da kake nuna maka tuba musulunci kenan in mutun ya mutu a layin musulunci to duk abin da yayi ka bar shi da Allah kar ka masa mummunan fata sai dai in kana da yaqini a hanya ta irin ta faira ya je mutu to nan ba kai ba shi ai na ranka da sallar gawa sama kai na me hadin ka da shi a hanyar jirgi daban ta mota daban na fata ana ganewa to wannan shine kuma hadisi ne muttafaqun alaihi sannan babun ya kare sati da muna da sai mu karanta babu sabri wassalamu alaikum wa rahmatullahi to bismillah
idan suna da kallon wasa misalin karfe bakwai to akwai wani masallaci a unguwar idan ana shiga kasa a masallacin karfe bakwai to sai su shiga kalla misalin karfe shida da hamsin suna riga mina shiga kalla su si jam'i kenan to.
saboda kada su rasa kallon wasa subhanallah malam yaya matsayin kallon wasa a wannan ai ya zama izgilanci ai ya zama izgilanci wa addini a su ma sun sani saboda samu kallon ba suke zuwa masu kaɗai su yi jam'i kafin a yi jam'i a gari duka su riga kowa sallah don su su tafi su fara kallon bol da su lokaci misali ana ga isha yanzu karni wani ga isha yanzu ba takwas ba dare ku sai su kuma idan sai in za a yi wasan karfe takwas zai dai misali sai su yi gona misali su sallar su karfe takwas saura minti goma su yi jami'in su kuma su tafiye su don su fara samun wasan a fara a idansu to wannan ba karamar tabewa ba ce amma muna musu fatan su tuba su daina don wannan wasa da addini Allah ba ya san irin wannan abu kuma muna musu muna san suna san da sallar har yanzu kaga alhamdulillah ko to amma dai su daina kuma kallon bola asara ne fa shi shi sharin sa shine in ka tafi kallon bol din in aka ci wanda kake so sai ka ji bakin ciki ya kama to dan mutum ce wannan da kallon bol da kallon fim ai wahala ne da shi ai duk wahala ne in kana son wanda kake so aka cutar da ya gaji kamar da gaske abin ya faru ina ga matasa suna suna ta kuka matan ana kallon fina-finai sai ta kuka ƙarya ce fa ƙarya fa amma ta kuka wai bayo Allah ya sake ta to sai take da matai ta da to bol din ma kuma haka ne wani sai kaga a wannan yinin ba zai walwala ba kisa in aka kalla saboda kuna ban kai dai ba za mu ci maka komai ba amma dai kai sallar ka kan lokaci ka jira ayi sai ka tafi kana sha'awa ka je ka kawo ko kai da Allah ka amma har ka zo kai wa Allah ganganci irin wani abu zai shi yayi lokaci bai baka sallafa suka ce malamai mutun yayi sallah lokaci bai yi ba sharrin sa ba kankani bane har gwara yayi sallah ba lokaci ya wuce shi wannan a lokacin bai shiga ma karanta ma ga ba sallar ma ba mu ba abin nan ba da haka da wannan gaskiya hatsari ne mutun ya daina Allah ya tsare imanin dun ba karamin musiba bace wannan ba kyau